بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar juma'a wanda shine yammacin biyu ga watan juma'a da ula shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 24 ga watan oktoba 2025 daga wannan aji namu na faslin sheikh al-albani lil usul wannan shine darasi na 21 cikin darasin da muke musu suna da arabiya a inda muke karatu cikin nahu da adab da makamancinsu za mu yi darasi daga littafin al-ƙurfa fi nahawi wallafar al'imamu ibn abdulhadi rahmatullahi alaihi ibn abdulhadi ya rasu shekara ta 744 bayan hijirar maza Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam za mu tashi daga babu la'adad babin da ke bayani akan al'adad wato kirge al'adadu al-mudhakkaru min thalathatin ila al-asharati bil ha'i malam yace al'adad ka gare shi adadi wato kirge daya biyu uku da sauransu yace daga lamba uku min thalath min thalathatin daga uku daga thalatha ila al-asharati har zuwa goma bil ha'i ana sa mai takuri a ce talafatu arba'atu khamsatu har zuwa tis'atu da asharatu wa fil mu'annafi wannan al'adar muzakkar kenan namiji wa fil mu'annafi idan kuma na mace ne bi ghairiha to ka sa ta wannan wato zaka akasa kenan idan wajen da abinda ake lissafawa sunan namiji ne sai a sa mai ta'un marbuta alamatu ta'anis ala ghairi al'asr kenan idan kuma sunan da ake lissafawa na mata ne sai a cire kawo tanis din shine yace nahu kamar kace asharatu rijal aga asharatu aga rijal mazaje ne sai kuma aka sa ta'un asharatu rijal kamar da zaka ce a a a a misali atatka ayatuka Allah tukalliman nasa salasa layalin kaga na mataki na ashir ashru niswa to salasu layalin ba za saka mishi tawun ba haka walladina lam yablughu al-hulma minkum sai ce mene salasa marratin aka sa mishi abin nan kamar haka haka wata ƙulu ka ce ahada ashara rajulan kamar da ya ce ra'aitu ahada ashara kaukaban haka inna iddata shuhuri inda Allah isnata ashara kulki wannan daban ne wa ihda asharata imra'atan haka kuma zaka ce ihda asharata imra'atan shine kamar inda inna iddata shuhuri din kenan fatamyizuhu biwahidin nakiratin mansubin idan aka zo tamyizinsa za a saka wato nakira mai nasaba shine kamar isna ashara shaharan aga shaharan haka ahada ashara kaukaban shine tamyizin to za a saka shi da mufradi wanda yake mai nasaba na sunan maza وكذلك إلى تسعة وتسعين هكذا تقول فيها أبوة تسعين ترى وتقول ذاك إثنى عشر رجلا واثنتا عشرة امرأة فإطعام ستين سيأتي مسكينا رأتي مساكين نقول هكا في كل سنبلة مئة حبة آه آه لو يؤمر ألف سنة شكرا إذن يوجه هكا كنا shine bil alifi fil raf'i wa bil ya'i fil jarri wal nasb zaka sa isnat isnata asharata bil alif isnata kenan fil raf'i wa bil ya'i isnatay wa fil nasb wal jar taqulu thalathata ashara rajulan fa tuthbitu al ha'a zaka tabbatar da ta'un din filismil awwali a sunan farko shine salasa wa tahzifuha fi thani ka cire shi a nabi shine a cikin murakkab kenan an adad murakkab fil mudhakkar ana maza wa ta'kisu zalika idan ko sunan mata ne adadin mata ne sai ka jirkita me jirkitawan shine fil muannath sai ka ce salasa asharata kaga nan ce salasata ashar asbatta al-ha'a fil ism al-awwal wa zabta fi thani to idan na mata ne wa ta'kisu sai ka sai ka ka juya abin sai ka ce salasa asharata mabni ala fathi juz'aini kenan ko wa tudaful mi'atu wal alif ila al mufrad su kuma wanda suke ɗari da dubu za a danganta su zuwa ga ainihin wato a a a zuwa ga mufradi shine kamar fi kulli subulatin mi'ati habba shine law yu'ammaru alfa sanatin haka za a za a danganta shi zama mudafu mudafu ilayhi idan ya zama ɗari har zuwa dubu kamar da zaka ce mi'atu dirhamin alfu dinari mi'ata sanatin mi'ata wa khamsina aman ko mi'ata ko salasuniati sumbulatin haka dai haka dai to haka zaka yi haka zaka yi ta yin sa da wannan tsarin shi adad a larabci yana daga cikin abin da yake da rikici sai ka lura da shi saboda kaga tun farko zaka ji na maza an ce na mata daga uku zuwa tara zuwa goma daban daga sha ɗaya zuwa casa'in da tara daban kowane nashi daban-daban zan haka sai ka dinga lura da yaya yake da kuma dinga istishadi da nusus wanda suke sahiha kamar nasu alkur'ani da waƙoƙin larabawa don tattace me ya kamata ka faɗa amma ka rike ka'idar cewa daga uku zuwa goma duka za a yi akasi ne muzakkar bitta'i wal mu'annas bi ghairi ta to za rike wannan ka'ida sannan shi kuma daga 11 har zuwa 99 shi kuma yana nan ainihin wato a a da da ifradin da ifradin wato tamyiz shikenan sai ka rike wannan daga kuma 100 har zuwa 1000 shi kuma da idafa ko mun gane shi kuma da idafa kowanne zai bi irabin sa sai ce na'am eh eh bi ta yake nufi kama ya kama ina kenan ta'un ne sai kuma kaga ha'un mara dugu to wannan sai dai in daman ba a yin dugu gaba daya amma dai ana yin dugu gaba daya ya kamata ya zama da dugu amma dai akan kira shi da suna ha'un din amma in dai ana yin dugu to ya kamata a mai dugu ya kamata a mai dugu in rubutun ne dige-dige ne ka san akwai rubutu na larabci na da wanda ba a yin dugu kuma yanzu wasu suna yin shi wanda kwata-kwata kawai ja ake yi haka to idan irin shi ne babu laifin bai ba amma ya kamata a mai dugu saboda tamizi wajen karantawa akwai kuma inda kuma yake zama halas idan kalma tana daukan wajihi guda biyu kamar irin sunan ibnu maja da ire-iren su eh babu jam'i taksir babin da ke bayani akan hukunce-hukuncen jam'u taksir jam'u taksir shine irregular ko kuma broken broken plural ko irregular plural wannan wata khasiyya ce wata miza ce da wasu harsuna suke da shi harsuna iri biyu su aka samu a cikin harsunan dan adam wanda suke da sigar jam'u taksir shine jam'i wanda bai da wata ka'ida tsayayya ka'idar shi sai dai ayi istiqra'in ta a ga yaya masu yaran suke fada wanda suke yin shi ta hanyar daddatsa kalmar ko ƙara mata harafi a farko ko tsakiya ko ƙarshe ko kuma ma rage mata harafi yaren yarurrukan semantics kamar harshen larabci da harshen hebrew shine harshen yahudawa kenan suna da ya daga cikin mizarsu suna da wannan da kuma harsunan afro-asiatic harsunan akwai a cikin harshen hausa yana da shi da wasu harsuna makamanci haka domin kaga harshen hausa yana da yana da regular plural wato irin jam'ul mu'annas salim da jam'ul muzakkar salim hausa yana da shi wanda daga jam'in za a iya gane maza ne ko mata akwai akan ƙara misali are are a jikin jam'in mata amare taɓare da ire-irensu a ƙara are a jiki ana ƙara abubuwa irin su kaman irin kaman oci a jikin jam'in da ake nufi da na maza kaman motoci motoci da irin likitoci ana ƙara kuma oli kaman a ce bololi jam'in bola kenan ko ranar na juma'a kuma wasu yara wai sola wannan fa ita ma mai da ta hausa an ce sololi sun ce wasu kaga kaga wannan fa mu a linguistic fa wannan wani sabon ilimi ne sololi ranar na buga wasu misali akan cewa yara biyaro inda ya kai shekara biyar a ka'ida to ya kamata a ce yana da cikakkiyar malaka lokawiya a yarensa sai dan yana da wani aibi na kwakwalwa ko kuma bai tasowa inda ake magana da yaran lafiyayye ba kuma har abin da bai taba gani ba zai iya bashi suna yaro ba inda ya kai shekara biyar ce musu wani yaro ya ga wada bai taba sanin wada ba an gane wada ko duwaf sai na ba maman shi labari ya ce ga wani babban mutum kuma karami sufa irin ta manyan mutane da gemu da gaba amma kuma karami ne a girma shi kaga wannan yana cewa yaron yana da cikakken lafiyar kwakwalwa a language faculty dinsa zai iya siffanta har abin da bai taba gani ba ya ba wada wannan kyakkyawan siffantawa ce babban mutum karami da saboda haka akwai yarrukan da suke da irin wannan cico din irin wannan na jam'u taksir wanda ya saba ma jam'ul muzakkar salim jam'u muannas salim larabci yana da shi kuma a larabci akwai wujo mabambanta da ake yin shi ko dai wajihi na tagyirul harakat shine kaman asad da usud kaga haraka kawai aka canza akwai kuma wajihi na a ziyada ƙari ziyada da ra'ayi kaman alif da nun ko makamantansu kaman kaman sinu tsara sinuwan tsararraki akwai kuma wajihi na a na, na canza shakal ɗin kalma shakal ɗin ta kawai za a canza a kamar rajul rijal ufuk afaq kaga shakalin ta kai aka canza wani dan abu aka kara mata na madda ko rabu abu kuma shakal na nuqsan wanda kaga ziyada ko kuma shakal na nuqsan shine kaman shajaratun da shajar kaman baqaratun da baqar kaman tariqun da turuq wannan kuma ragewa ma ake yana cikin da taksir abu kuma shakal na naqsun wa ziyada biyun can kenan shakalun ne murakkab kaga akwai naqsun akwai ziyada da kuma shakal wanda yake shi kuma ya dabi naqsun wa ziyadatun ziyadan kamar alif da nun ko alif da nun shine kamar sinwar ko sannan shi kuma shakal shi kuma kamar kamar yadda kace yanzu gilman jam'u gulam ya hada guda biyu ya hada shakal na wasali da kuma qarin alif da nun da an an hada su akwai kuma shakal na naqsun kawai naqsun wa shakalun wancan ziyaratun wa shakalun shi kuma anan shine kaman kaman kaman kutub daga kitab an cire wani abu kaga naqas sannan an canza wasai sannan suna zuwa ne dan ɗayan ma'ana biyu kamar da zamu zo mu ci ko dai li ma'anar kasara jam'u qillatin afwan jam'u taksirin lil kasarati dan yayi yawa wa jam'u taksirin li qillatin ko a hausa ma haka ne ko a hausa daga cikin sigar jirgin taksir a hausa shine maimai maimai ba ni ba ni wato ba ni da yawa yin ba ni fiye da daya amma kuma ba da yawa sosai ba yana da ba ni ba ni haka haka in aka ce rige-rige haka haka irin sace-sace wato sata ta yi yawa sata ta yi yawa ko ganin jam'u takfir ne lil kasara sace-sace buge-buge mare-mare da ire-iren su yana daga cikin abin nan ma'anarsa a larabci shi ana kawo shi imma lil qilla ko kuma lil kasara dan abu an nuna cewa jam'in daga uku ne bai wuce goma ba ko kuma ya wuce kirge gaba daya dama shi jam'i asalin falsafarsa a harshen shine me yakon in an zo ana a ce akwai mutum da mutum da mutum sai an kirga maka sai a ce akwai mutane kama da ta isa ko ko kuma dalibi da dalibi da dalibi da dalibi dalibai kaga wancan ba zai yi ba a yare musamman tunda ba dole a san iya adadin ba ba dole ya iya faduwa a lokaci guda ɗaya ba da kuma ya saba wa fasahar yare da Allah ya dan adadin shi ka kaddara yanzu ko da ce Qur'ani a ce din da jami'i yake a ce sai an faɗi ya adadin mutanen da sunayen su ko kuma da daidai irin kirge yara da suke na mathematics din su dinga zanawa suna kirgawa kaga ba zai yi ba shi ne daman asalin falsafar jami'i to idan kuma jami'i ya zama yana da yawa yawan ya kai yawa sai a sami wata alama da ta nuna wannan yawan kuma yawa akan yawa domin dama wannan siga takan zo hatta a cikin fi'illai shine kaman wa qutilu qutilu daban da qutilu yawan kashewa haka haka kaman wazayyanat daban da wazayyanat da ire-iren su ba ko asiri yana zuwa don nuna ƙarin yawan abu to haka irin nan yakan zo gashi ne yace jumu'ul qillati arba'atu wanda suke nuna kadan to guda hudu ne akwai af'ulu da af'alu wa af'ilatun wa fi'ilatun nahu al'ubun al'ub jam'u lu'uba kenan wa ahmalun jam'u hamlun wa af'ilatun shine jam'u wato kamar ardiyatun kenan jam'u rida haka fi'ilatun shi kuma kaman gilmatun jam'u gulam wannan lilqilla kaga inda yawa ne sai a ce gilman wa ma da zalika fa jam'u kasaratin duk wanda ba waɗannan hudun ba to me yawa ne nahu burud wa khiyab wa ghizlan wa kutub shi wannan ya dauki salan malaman nahu na daliya wanda wajen bayanin jam'i sai su faɗe shi da ma'aunai su kuma malaman nahun inda su faɗe shi da waɗancan salar da muka ambata ta fuskar yawansa ko usulubin kalmomin ya ce wa kad ya kunu lilwahidi jam'ani wa salasun wa aksar ana iya samun kalma ɗaya tana da jam'i iri biyu tana da jam'i iri uku ko sama da uku dil'un fa innahu yujma'u ala abdul'in wa adla'in wa dulu'in kamar yadda kamar haka gulamun ana yi jami'in sha ala gilmanun ana yi jami'in sha akan akan gilmatun wa aglimatun duk ana iya kamar kutub ana iya cewa kamar kitab ana cewa kutubun wa akwai ce kutai shi tasgiri ne ko eh sai ce wata kulu kuma kana cewa ja'afarun ja'afir wa khatamun khawatim wato ana iya ƙara mishi ya'un khawatim ana iya cewa kuma khawatim haka kuma na iya cewa ja'afir ko a ce ja'afir wata ƙulu safarjal wa safarij wa farazdak wa farazit fatahzaful akhira ka cire na ƙarshen ba za a ce fara ziduku ba saboda fikal ya yi nauyi wannan abinci wannan an cire shi ne don nauyi sai a ce fara zidu wata ƙuru jafna jafna bahu ko mazibiya ga ko kaɓaki sai a ce jifan kan faɗin Allah ya amalin kuma ya sha'o min mahariba wata masila wa jifanin wa jifanin da kaɓaki kan jawabi kamar jiragen ruwa ana yi kuma jafanatu jafanatu ya ce bi fatil fa ka ce jafna jafanat in kanat in kanat sifatan lam tuharrikha idan kuma sifa ne ba ba jam'i ba to karka ce karka mishi harka kama ce sa'aba sa'abat wa taqulu hujra hujar wa hujurat aga hujur shine wancan ta hanyar ragi din nan kenan ko bin naqas hujurat kuma bi ziyada bi dammil jim a ce hujurat wa fatiya ana yace kuma hujarat bi fatiha wa iskaniha ko ana yace kuma hujrat wa qad shaddat min al-jam'i alfazun la yuqasu alaiha akwai wasu kalmomi da suka tsandare daga ka'ida ta jam'i ba a musu kiyasi ba a kafa hujja da su a ce su ne ka'ida nahu hajatun hawa'ij wa lailatun layalin kaga laila inda inda za a bi kiyashi za a ce lailat za a ce haka hajatun a ce hajat ne kyan da a zamanance ana faɗa haka amma dai asali hawa'ij ne wannan sun saba wa kiyasi to kuma a kowane yare in fact na jin musamman ma ingilishi ingilishi ma ya fi zama yare birkitacce game da ka'idar jam'i bai da wata ka'ida babita a jam'insa za ka ga abubuwa iri-iri na ban takaici a cikin jam'in ingilishin haka zuwa na magana kan sha linguistics eh saboda haka za ga ingilishi ma wani wani yare ne kamar dan kama haka bai da bai da mutunci kuma gani flexibility shi kuma ya taso ne daga daga hayawiyarsa daga yaduwarsa a duniya da kuma ci gaba da magana da ake da shi kullum kuma ba yi da wani sacred uh, document da za a kuma zuwa gare shi kamar yadda ƙur'ani yake mana sacred document lokacin larabci ne birki sai a ce a kuma na ƙur'ani to shi bai da wannan ba yi da wannan sacred document da haka ko waɗannan mutanen gari in suna amfani da shi sai su kayyafa shi ne dace da al'adunsu tun daga inda ya taso a ingila zuwa scotland zuwa america zuwa kasashen da ake ci musu commonwealth irin nigeria irin malaysia irin irin india irin pakistan irin ghana kowanne suna da variety din su a yanzu haka ko ya sattin din shi a oxford ko ya sattin din shi uhudi suna da magana da kansu to da ka za ga cewa abubuwa da yawa zai sai su birkice yanzu ga mutum sai a tambaye shi sunan shi sai my names are my names are kuma mutum ana ganin ba daidai bane dole hakuri ana karba saboda kuma sunan ba daidai bane shi a a concept din kwakwalwar shi sunan ba guda ɗaya bane da sunan shi da sunan baban shi sunan kakan shi da ka shi a gunshi suna uku ne sun zama names sai my names are abun ba ingile shi kuma a gunshi wannan duka suna ɗaya ne dan sa wakiltar shaksun wahidi da ka my name is ko mun gane islamin da yawa yana kawo zaka za cewa kuskure ne kuskure ne to malum gusu duka ba kuskure bane in dai masu harshen suna magana da shi kuma sun yadda ya zama daidai sai dai kawai a ta gwagwarmaya a ta bayani Allah ya kyauta bari mu tsallaka abin ga ko mu tsallaka adab muna ci gaba da bin wannan tarihohi na wasu daga cikin ahalul fasaha fil asirin jahili za mu tashi akan qus ibn sa'idata sunan shi qus ibn sa'idata ibn amri ibn adi ibn malik al-iyadi mutane suna yau cewa ayadi bi fatihi hamza amma abin da yake gaskiya ya dace da tarihi shine al-iyadi domin nisba ce zuwa ga iyad iyad kuma sun wata kabila ce iyad ibnu nazar manya ce cikin kabilu da suka zauna kasar Tihama wato kasar Saudi Arabia ta yanzu kenan daga baya kuma wato sun koma kasar Iraki bayan wani yaki da aka yi kafin kafin zuwa musulunci asqufu usqufu afwan usqufu najran usquf shine fasto usquf jam'in shi asaqifa a wannan karatun da muka yi yanzu to shi ya kasance fasto ne ya zama bakirci saboda kusancin da suke da daulolin byzantine galibin sun shiga kirista kuma har ya ci gaba a harkar kiristancin har ya kai ga matsayin fasto wa khatibu al-arab kuma mai jawabi cikin larabawa hakimuha kana min al-mutahannifin fil jahiliya a cikin jahiliya ya kasance cikin mutanen da suke da suke kan miƙaƙƙiya hanya ba sa bin wani addini na maguzanci bai wata gunki sai dai kiristanci da yake kuma lokacin kiristanci addini ne mai nagarta ومن المعمري kuma ya dade a duniya an ce shekarar shi 130 a duniya ya tsufa sosai har gashin idan shi ya zuba akan idan baya idan kaga gashin dan busu yake zuba akan ido yuqalu innahu awwalu arabiyyin khataba mutawakkian ala sayfin aw asad ana cewa shine farkon wanda yake dogara da sanda ko takobi in zai hudu ba irin da limamin juma'a yake wa awwalu man qala fi kalamihi amma ba'du kuma shine farkon da ya fara amfani da amma ba'du wannan da ta shahara a bakin masu hudu ba wato ta samu ta samu gindin zama a cikin hudubin musulunci saboda manzo Allah sai sama ya amfani da ita fa kana yakhru fi ukaz yana yana daga cikin masu jawabi a kasuwan ta ukaza fa yaqifu ala shurfa yakan hau tudu fa ya'idhu nasa yace mutane wa'azi yana ambatan mutuwa da lahira wa yad'uhum ila alkhair wal fadila ya musu wa'azi akan su halin kirki ala do'in nasraniyya a bisa hasken addinin kirista wa kana yafidu ala qaisara min hin li akhara fa yukrimu ya kasance kuma yakan tafi gun sarkin daular Byzantine shine kaisarun Rum kuma kaisar na girmama shi ya mushi alkhairi thumma sarafa anid dunya bayan nan kuma kawai sai sai zama zahidi ya daina wa'asha alal kafa ya daina kwalliya ya daina cin abinci mai kyau ya koma sai ya ci gurasa ya kaza ya kaza mutanassikan ya kama zuhudu ba ji ba gani ila an tufiya sanata sitani'a lil milad a shekara ta 600 ya rasu wato ya rasu an riga ma an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana saurayi kenan ya rasu wa kana shadidad dikkati fi ikhtiyar al alfaz yana da yawa yana da hikima kwarewa wajen zaben kalmomi qasir al fawasil da jumloli gajajjeru matbu'an ala saja kuma yana da dabi'a wadda take sajiya ta yin zance ne saja'u saja'u shine kowace jumla ta ƙare da kowane irin harafi wani ya mun tambayar nan irin masu jin kasu daga nesa nan wai me yasa jawo ya ji na faɗa sajawo ban fasara ba to karatun wata gida ba irin naka bane sai ka sai ka aje har sai an zo kan shi shi ba sai da mutane su dauka kowane karatu da yake dan ana rukudin kawai na kowa bane idan kawai ka ji karatu Allah ya ji kamar albai cin ka ji karatun nan ka ji ba irin naka bane ce ka fasa ka sadda ka fasa ka sadda ina ruwan malam ba zai ce ma ka ajiye sai daga kama ba ce ka fasa kawai ko ka goge ka dauki wani abu to mutum bai san sajda ubangi ba sai da mishi bayani fiye da wannan ba akwai akwai wani hadisi ne da yake isnadin sa bai tabbata ba al-Imam Tabarani ya rutushi a cikin Mujamul Kabir kuma zaka ga Ibnu Ibnu Kathirin ya kaushe a cikin Bidatul Nihaya wanda lokacin da wafdu Najran suka bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambayar su yake cewa a ma fa'ala akhukum qussun ina labarin dan uwanku qussun sai suka ce suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama innahu halaka ya mutu shine ma'anar halaka laraba suna fahimta lafazin anin mur'un halaka ko ko in mur'un halaka walaysa al halak bi ma'ana al maut sai suka ce innahu halaka sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu aminkum man yahfazu shay'an min shi'rihi wa kalamihi ko ko wanda ya haddace wani abu cikin waƙansa da zancensa sai aka nuna wani aka ce ga wannan ya kasance kana min julasa'i yana cikin ɗalibansa da shine ya karanta wani sashi na irin waɗannan hudubobin da wake-wake a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sira duk da kita fuska isnadi yana da rauni wallahu alam wannan yana nuni zuwa ga cewa labarin shi ya iske su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka da ma musulmai kuma har sun shauƙanci zuwa ga jin hikimar da ke bakin sa inda ba musulmi bane bai mutu musulmi ba da mutaka addinin kirista a lokacin da babu musulunci wa amruhu ila Allah a cikin wannan hudu ba tashi yana cewa ayyuhan nasu sma'u wa'u innahu man asha mat wa man mata fat wa kullu ma huwa atin at laylun dat wa naharun sat wa sama'un zatu abrat wa nujumun tazhar wa biharun tazhar wa jibalun mursa wa ardun madha wa anharun majra inna fi samai la khabara wa inna fil ardi la ibra ma balu an-nasi yadhhabuna wa la yarji'un arudu fa aqamu am turiku fanamu يا معشر إياد أين الآباء والأجداد وأين الفرائنة الشداد kaka ji suka ce inda ka san wannan haƙibin musulunci mana yana ta labarin lahira ko yace ya ku mutane isma'u ku saurara wa'u kuma ku riƙe innahu dalle yadda abin yake man asha duk wanda ya rayu mata zai mutu wa man mata duk wanda ya mutu kuma fata ya gushe kenan ba dawowa wa kullu ma huwa atil at duk abin da kuma ke aka ce an sa mai rana to yana nan zuwa ko mun daren daɗewa lailun dajun wannan dare wanda yake mai lullubewa wani harun sajun da kuma rana mai fitowa ta ainihin wato fidda komai fili wa sama'un zatu abrat da sama ma'abociyar abin nan burji burji wa nujumun tazhar da kuma taurari masu haske wato duk ayoyi ne da ya kamata ka lura da su wa biharun tazhar da koguna masu tunkuru wa jibalun mursa da duwatsu miƙaƙu wa ardun madha da ƙasashen faɗaɗɗiya wa anharun majra da koguna masu gudana waɗannan duka ababen lura ne inna fi sama'i la khabara kai lalle akwai al'amari a cikin sama wa inna fil ardi la ibara a ƙasar nan kuma akwai ababen kallo ababen lura da ɗaukar izina yace ma balun nasi me ya samu mutane ne yadhhabuna wa la yarji'un suna ta mutuwa ba sa dawowa me ya faru ne ina suke zuwa arudu shi sun samu wuri ne lafiyayye sun ji daɗin wajen fa kamu da suka samu suka zo abubuwan kamfana muku kwanci kawai suke a kamfana kuma a shara'iyat ya kira kabilarsa aina al'aba wal ajdad ina iyaye da kakanni wa aina al-fara'inatu shadat ina sarakunan nan fir'aunoni masu tsananin ƙarfi fi zahibin al-awwalin min al-qurun lana basair sai cike da wannan rajazu cewa fi zahibin al-awwalin min al-qurun lalle dangane da shudewan karnoni zamun nan farko da na basair akwai abin daukar izina lamma ra'aytu mawaridan lil maut laysa laha masadir yayin da naga magangaran da ake bi a gangara zuwa ga mutuwa laysa laha masadir ba su da tushe ba kai saka ce ga iyakarsu ba wa ra'aytu qaumi nahwaha kuma naga jinsi na dan adam ko mutanen garin mu nahwaha zuwa ga waɗannan mawarid din tambi kowa nan suke gangarawa al-asagir wal akadir yara da manya duka la yarji'ul madi ilayya wanda ya shude bai taba dawowa ba wala min albaqi na gadir wanda suka saura kuma babu wanda zai tsira ai kantu anni la mahalata haisu sarar qawmu sayr na tabbatar da cewa lalle ni ma to yadda mutane din suka wayi gari suka zama sun mutu sara min sayrura sa'ir ni ma sa'asiru ila nihayatin wala a'udu wa sa'adhhabu wala arji'u wa sa'amutu wala adri aruditu fa aqamtu aw anam wannan kaga ko yanzu zaka yi wazi da wannan abun nan ba sai ka samu mutane kuka da wannan kai wazi kaga ba aya ba hadisi ko kuma ko ta gaba kala da ba aya ko hadisi ka lika mata ha ba zai yi ba mala mala diu hudba yoko namazin min al-amsal ga wasu kuma daga cikin kare-karen maganganun larabawa in ku tuna ma cewa larabawa suna da kare-karen maganganu masu masu alaƙa da labarai ko suka jarib na rayuwa su ne za a buga mana misali daga cikin turab larabawa suna yawan cewa sabaka saiful azal idan za mu fassara shi da wani gundarin karin magana sai a ce sabaka saiful azal a ce kamar kaddara ta riga fata larabawa sukan faɗi wannan yudrabu lima fata wala yumkinu sidraku idan abu ya riga ya faru ya zama kaddara ta riga fata kamar da washe yake cewa wa asluhu anna rajulan wa khaba ala rajulin yadhunnuhu qatil ibnihi faqatala kusa jahiliya akwai akwai daukar fansa inda kaga dai irin yan daba dinnan suna yi yan anguwa kaza su dauki fansa akan yan anguwa kaza su ma su dauki fansan fansa haka dai fansa da fansan fansan fansa haka to wani ne kawai aka ce mishi ai wani shi kashe danka yana nan yana muraƙaba shi sai ga wani mai kama da shi babu bincike kawai sai auka mai ya kashe shi fammata da halahu annal katila bari'un sai kuma ya gane cewa wannan da ya kashe bari'un min damibli ba shi kashe mishi da ba fana dima sai nadama kuma a kisa ma a ya biya diya ba wala malamahu nasu kala sabaka saiful azal sai ce takobi na ne ta rigayi bincike na shi shine kamar yadda bawashi ke cewa kaddara ta riga fata fama ba ala alsinatin nasi wa sara masala na biyu akwai jaza'u sinnimar wannan laraba suna kishi da suna sinnimar amma asalin sunan senmar ne senmar c e n m a r senmar suna ne na turawa ban san kuyan suna saka ma yansu sunan ba senmar wani mashahurin injiniya ne magini a tarihin daula ta byzantine saraka yana zuwa kasashen laraba yana musu gini ƙwararren magini ne kamar kacin babban contractor an san shi gaba ɗaya hussein mar ya gamu da gaman shi a ƙarshen rayuwarsa saboda ya kasance yana da kasan mafi yawan masu aikin hannu kodari ne ko mutuci duk da ya iya aiki Allah shiri masu aikin hannu ɗalibin su in suka yi aiki zaka ga cewa amana ta kan yi karanci tsakanin teloli da masu gini da kanikawa da masu aiki a gona da da laborori galibin su da haka su go sai dai ta Allah galibin su da haka ga sun iya aiki amma ba su da ko dai ba su da alƙawari ko ba su da gaskiya ko ba su da tabbas ko ba su da amana Allah ya shirye mu gaba ɗaya mu da su to haka Salman ya kasance mashahurin mayaudari ne a cikin aikinsa to sai ya zo ƙasar Larabawa sai gina wannan sarkin da ake ce mishi Nu'man ibn Imr al-Qais sai gina mishi gida to da ya gina mai gida bayan gama gina gidan ya ya ya bayar an gani kama ce an karɓa ginin a hukumance sai su yi blackmail ɗin shi ce akwai wani bulo guda ɗaya ana cire shi daga ginin na zai warkace sai suka ce to akwai wanda ya sani in banda kai ce ba wanda ya sani shi ya so ne a ce to da Allah ya hakuri za a bashi kuɗi kai ga yawa kowa duk in ya buƙaci kuɗi sai ce ko a bashi ko kuma zai zai zo ya rusa ginin sarki ya ce sarki ya ce mashi akwai wanda ya sani wanda kai ce ba wanda ya sani to ba wanda zai ƙara sani daga kai suka hau dama bene ne kawai ce a hau da shi sama a turu shi ya faɗo ya mutu da kan benin da ya to duk sanda mutum ya je garin wato munafurci har ya cutar da kan shi ya ce ya gamu da irin sakamakon sinimar jaza'u sinimar shine yudrabu lil muhsin alladhi yurki ala isani sharra wa aslu anna banna ar-rumiyya yusamma sinimar bana lil malik nu'man ibn al qais qasran fakhaman yusamma qasrul khawranak sunan kasarin kenan bil qurb min al kufa kusa da garin kufa falamma an jaza bina'ahu qala lil malik wa huwa yuridu ibtidazahu yana so ya mishi blackmail sai ya ce inni la arif min al qasri labna law zalat la saqata al qasru kulluhu fa qala lahu nu'man wa hal ya'rifuha ahadun siwaka fa qala sinimar la fa qala nu'man idan lan ya'rifaha ahadun ba'da yawm ce shike zaka tafi lahira da iliminka fa amara bi sinimar fa qudima bi min fawqi al qasri fa mata fasara masalan ya ce ai wato kama ce baki shi ke yanka wuya ko yawa akwai kuma wani masal shi ma gashi li amrin ma haka ake gashi li amrin ma za a saka kwama jada'a qasirun amfa akwai wani sarki shine amr ibn adi amr ibn adi sarki ne na na kabilar taglib yana da wasu abokan gaba muhimman abokan gaban shi sune kabila azzabba to sai ya hada kai da wani kamar a ce dalikin asiri kenan za a ce abokin shi ne dai yace za aka sa wuka aka sare mai hanci hancin mutum ba a cire shi jini na ta zuba sai aka ce hau doki ya tafi a guje ya tafi garin kabila ya je neman mafaka mafaka a guje kuma larabawa suna da halin cewa inda ka zo mafaka to wajibi ne a baka ya ce abin mafaka ne saboda wani dai kun san abokina ne sarkin garinmu amma kun ga zaluncin da yau ba laifin iya ba na baba shi yasa aka sare mun hanci na shine ci barin bom san mafaka a wurin ku kafin ya karasa rayuwata suka zauna tare da shi aka mai jinya ya warke tsawon shekaru a cikakken kisa an ce shekarar shida a garin ashe duka kawai yana tara bayanan sirri ne sss ne duka ba wai ya shiga mahaukata irin da suke yanzu ko kuma ya zo ya so ya zama ka wani ustazu ko ya dinga tallan gwanjo a bakin kasuwa duk ba wani boye hancin shi aka sare ma gaba daya dan ka san ai sun dade suna suna tuggu sun dade suna tuggu kai mamakin duk abin da kaji an ce su za ga wani shine kan gaba wajen ustazanci amma munafiki ne na dan duk abin da kuke kawai na daya yake amma kan ku damu da shi ba ku yin wani abu da ya saba doka oho ya ga dama ya rike komai ma za ku damu ne idan ya zama kuna dokar ƙasa shi za ku damu amma dai ruwa zai ku karantar idan da muke nan ba ruwan kowa da ku sai waɗannan miskine ne Allah ya karɓa in ya gaji ma zai dinga zuwa makaranta da zai dinga zuwa ma in ya gaji amma aka san cewa ku wasu ƴan taratsi ne masu gada da na tsaye tofa sai a hankali to ga kisa ya ce yana nan wannan a cikin littafin sayyidul khatir ya ce yudrabu liman asarra gardahu al-haqiqi fi amrin wa azhara khilafa wato wanda yake ya ɓoye abin nan ɗinsa manufarsa ya kamata mu dinga laliban equivalent ɗinsu na hausa ko wasu za ka iya tuna wani karin magana ko azanci da zai dace da shi wannan wata iya cewa kamar yadda bahaushe ke cewa da biyu ne yaro ya dafa wada ko zai iya ɗaukar wannan wai haka bahaushe ke cewa da biyu ne yaro ya dafa wada ya kamata ma'anan da amrin ma da da fasirin amfa وأصله أن رجلا اسمه قصير شنو أبوكين ساكن كان قوما sune azzabba kenan kaitu zabba wa dakhala fihim jabi'an anfahu ya sare hancinsa waddamu yanzifu min al-ard jini na zuba sabon rauni kenan faqala lahum inna malika qabilati zalimun shi sarkin garin su ne ya cuce shi kaddada anfahu bi ghairi haqqin ya cutar da shi fa'awahu suka rike shi wa makasa fihim mudda ya zauna tsawon lokaci a cikin su ya tajassasu alaihi yana ta musu leƙen asiri hatta ta'arrafa ala niqabi da'afi wa hum la yash'urun ai san duka wani makwarkwadar su da wani weak point din su basu gane ba thumma raja ila qaumihim wa zawwadahum bi ma'lumati ya kuma ya faɗa ma abokan rayuwarsa ƴan uwansa mutanen garin su duka bayanan da ake bukata wa sa'ada zalika qaumuhu qaumuhu ala aduwihim kuma aka ci nasara akan su fa sha'a zalika ala alsinatil arab to da ka dumin sanda mutum ya ga wani abu kai ne wasu ci mun li gardin ma ko li amrin ma da da kasirun afu kai kuma a hankali kun manta kasiru saboda makirci sara hahace shi ya mai da kanshi mummuna ya aibata halittarsa wato kenan mutum ya kiyaye makirci da da khabi'a na abokin gaba cikakke yi shi sai kuma wannan kissar zaujin min udin khairun min qu'udin akwai wani mutum da aka yi wani wanda ake ci mishi al-asbagh al-adwani asbaghul adwani kamar da yake cikin littafin majmu'ul amsal na mubarrid ya rawaito shi da isnadin sa a wurare mabambanta haka nan wannan ma ya ruwaito abin nan a cikin alkamil shi ne shi ne mubarrid din a cikin alkamil ya kan ruwaito shi wani mutum ne yake da ƴaƴa mata su hudu kusa akwai iyaye wanda sai a kasa gane kansu wani haka nan kawai ki aure da ƴaƴan shi yana mugun kishi da san ƴaƴa mata ya kasa aure da su ana samun maza da suke da irin wannan disorder ne disorder ne a psychology yakka mace dai ba za ka aure ta ba uwanka ba zai aure ta ba kaninta ba zai aure ta ba duk wani a cikin maharinta ba zai aure ta ba falalarta shine wani ba zai aure ta kiza in aka ce ana san yakka ya kamata ka gode wanda ya ce yana son ta inda ba ka maka ita ba ko to sai yake aure da su suka zama zawatul khidr suka zama wato rikakkun yan mata su uku sun rika akwai kuma wata yar yar bera haka yar yar murahika da yake ce mata da Hausa ne yan bana bakwai din nake ai kwaila yawa kwaila akwai wata kwaila kuma mai wayo a cikin su ko bera ko bera kuma amma kazama ce ko bera ko wanda ba ta da wayo a cikin a cikin yan wata yake ce ma bera amma kwaila ita ce wata ta balaga biologically amma ba ta balaga ba a hankali eh bera wanda ba ta san namiji ba to ba ka kare mu wannan Hausa Kano ce fa amma Hausa ƙauyen Kano ko can kudancin Kano ta wurin Sumaila Sumaila da ko doguwa wadda ke doguwa zage zage ne oke oke wannan sarki musawa da ya mashi zambudin nan amma gaskiya mu a wasanmu ta bauchi musamman katagun aka ce bera ana nufin yarinya mara wayo wadda ba ta da wayo bera jiko fulani wadda ba ta yi wayo ba ba san ta ci kudin saurayi ba ba san ta gane wanda yake son ta ba wata ma ko wanka ma ba ta yi ba ta gyara jikinta amma ga su a Kano wai wanda ba san namiji ba a a ai aka ban ci maka ba ka yake ba ba musa maka ba na na na maka kowa da yadda suke fahimta kalmar ne ko to da suka zauna sai suna wata ran suka zauna suna firan kowa tana firan irin namijin da take so sai babba su take cewa alalaita zauji min unasin zawi gina ta ce ni ina son mijina ya zama daga wasu irin mutane ne masu wadata hadi fi shababin wanda yake duk samarin gari ana labarinsa ya zama talk of the town hadisu shababin tsayibin nashiri wa zikir wanda ana ambatan shi ana labarin shi ko ina samari da yan mata suna yayin shi ta ce lasukin bi akbabin nisa'i wanda yana son mace kullum yana nan gindi-gindi ya makalkale mata ka annahu halifatu halin la yuqimu ala hajar tace inda kika san inuwa wanda ba ta tsaye da masa tace basinte kenan za a ce ko basinte take so shashasha irin wanda yake bin mace nan kamar dan daras sai sai suka ce mun gane wanda kike so mun gane ai wane ne suka faɗo sunan wani matashin saurayi a garin aka ce ke kuma fa wance duk wata ke cewa ala laitahu yu'til jamala badihatan ko haka ne ko tace ina so ina ma ya kasance wanda da an ganshi kamar an ga kyau wanda gashi nan kyau mujassad lahu jafnatun tashqa fi hal bintu wal hurr yana da yana da wani abin cin abinci yana da yana yana da arziki yana ba da sadaka da kyauta yana da hikimomi ta abbaci abubuwa da yawa kan shi sai suka ce mun gane ke kuma kina son wani ne wani cousin din su sun gane shine saurayi matashi kyakkyawa mai arziki wanda kuma ya shahara da kyauta a cikin samari ya kace ke kuma fa ta uku ita ma ta ambaci abin take take cewa ala hal taraha marratan wa halilaha ashamma kan nasl sayfi inda muhannadi ce ni ba ku san wanda nake so ba wanda wannan kyakkyawan nan mai fuska tana walƙiya kamar wakiyar takobi ce wake kima mun gano da kike so ita kuma nake kyawa ne da suka gama siffanta a siffofin mallajar da suke so su uku ita kuma ta yi shirko ta yi takumi a bera na tana kallon su sai sai aka ce mata wai ke ba ki da wani da kike so ne ke faɗa mana sai take cewa zaujin min udin khairun min qu'udin ta ce ni wala ban da wani zaɓi duk wani abu da kuke ta faɗa da wani abin nan irin me za a ce ne a zaujin misali ko da zan samu koda sanda ce jinginan ne a ce ita ce mijina ta fiye min da wannan duk labarin da kuke nan wato guntun gatarinka ce kuna da labarin mazajen nan wanda ba kuna yi ba ba kuna da su ba kuna ta labarin su ne zaujin min udin khairun min qudin wannan gida da shi ta ce ina da miji koda sanda ce idan ma kuma haka ƴan mata suke in suka in suka sa duniya a gaba za su yi ta labari da lissafin irin perfect man da suke so daga shi kuma kawai da ta aura sai kaga kuma kawai wani wani siraji abu kawai ya gaba da tumala ko ka rasa daga inda ba ya bullo to wallahi haka ne ka san mutum bai wuce kaddara shi gaskiya ne ba wanda yake wuce kaddara shi gaskiya ne wallahi to shine yake cewa rabul isharati ila anna al-fusul ala al-yasiri al-mumkin khairun min intizar al-kathir alladhi la yaqina ala imkaniyati ka rike abin da zaka iya samu dan kadan wanda bai da zaka iya samu shi yafi maka alheri akan jiran gawan shanu baka san shi zai zo ba wasu anna fatayatin zawatil khidl wasu ƴan mata da kakku kunna yatabadalna al-haditha suna fira irin ta ƴan mata fadafikat kullu wahidatin minhunna tadhkuru sifata azzauji allazi targhabu an yi tazawwaja biha ko ce na fana irin mijinta take so ya aure ta kamar da muka ba da labari wa bainahunna murahiqatun ga wata kuma yar bera ita wata yar kwaila samitatun tayi shiru lam tusharikuhunna alhaditha ita ba ta magana ba fa sa'alnaha an zawji hal ahlani sai aka ce kewa ne dream husband ɗinki fa qalat ta ce zawjin min udin khairun min qu'udin to ban yaji labari ainihin da nan ya rema musu mazaje musu abu sai kuma sakan ce kuma alaye dai adlin alaye dai adlin kama a ce shi kama a cewa na ya bane ko ya kadi adl sunan wani mutum ne adl ibnu sa'ad al-ashira akwai wani mutum shahararre a jahiliya da ake ce mishi sa'ad sa'adu ibnu nazar ana kiran shi sa'ad al-ashira saboda komai ya ce ashirati kaza kaza yana son fadan dangin sai ake ce mishi sa'ad dan dangi da sunan shi sai kuma sa'ad al-ashirati to ɗansa mai suna adil ya yi shugaban 'yan sanda kamar ka ce dibiyo kenan ko yi ko wane ne shugaban da 'yan sanda ko 'yan banga ma wata gida to sai zama mugu ne a zalim ya iya cin zalim barayi ya iya hukunta masu laifi to duk wanda aka kai shi gurin adil to an san ya mutu kawai kenan to duk wanda ya shiga bala'i sai ya ce ai alaye dai adil ya shiga hannun adil to ko ana nufin ya shiga hannun bala'i kenan huwa matsalun kanatil arabu tastamilu mun zamanin qadim وعدل هو ابن سعد العشيرة وكان على شرطة تبع شيني شغبان انسان دن تبع تبع وداك أنبتا وقوم تبع دن وكان عنيفا مثلا شيني شديد البطش على المتهمين والمجرمين wato yana cikin wani zaɓar shi malacin da bari da ke nago almutamin su ne accused ko wal mujrimin da kuma waɗanda aka same su da laifi su ne guilty kenan wa kana tubba'u idza arada halaki rajul shi wannan sarki da ake ce ma tubba ko kuma ita kabila bisa sabanin me ake nufi idan suna so wani mutum ya shiga uku dafa'at bihi ila adl sai a mika wa shugaban yan sandan shi fa yaquluna huwa ala yadi adlin kinayatan an halaki dan ce ina wana ce yana hannun adl kuma ce yana kirikiri an san kawai ya riga ya shiga uku fasara matsalan yuzkaru fil mai'us min kamar yadda an ce kana yana ce wallahi ga ana yan karota to za a fara maka salati ne ana ce to Allah ya raba ku lafiya dan karota sauran an sausu mutane ne masu ya sha'ani ko ko wasu ne masu sha'anin bane ne wadanne ne ne kastiliya da karota duk ɗaya ne sunan gari ne kawai duk su ne masu kankari sai kuma al-masalul akhar shine wannan bari mu samu ga amsal din nan as-sayfa bayyatil laban haka ake karanta shi as-sayfa wato maf'ul bihi ne muqaddam as-sayfa tun bazara bayyatil laban kika zubar da nonanki yudrabu lil-rajul yubayyi'u al-amra thumma yuridu sidrakahu kamar a ce ne ai ba a bayi a kwashe daidai ai ko tiran gini tiran zai mutum ne ya riga ya lalata abu kuma yana so ya gyara sai annabi shi na ai ya riga an makara aslu anna amr ibn adis ibn zaid wannan mutumin suna amr ibn adis ibn zaid tazawwaja daktanus daktanus bint laqit ibn zurara ad-darimiya ya aure wannan matar azunanta wai daktanus wannan sunan ba zai farinci ba bai da dadi ko wa kana shaykhan kabira sinni tsoho ne amma akwai akwai dala a hannunsa yana da arziki irin tsoho da arziki a yarinya din nan amma ita kuma tana can da wani saurayinta wani matsayaci dan uwanta sai tana ta fafarikat farikat daga la yafruk mu'minun mu'mina sai ta kishi kenan wasalatu talaqa fa fa'ala ta dinga ni ina da saurayin da yake so me zan yi da tsoho kaza kaza tana ta mai habici tana wake wake yace ke zama aure zaman soyayya ne in baki so mu rabu tace ya rabu sai sake ta alhamdulillah na samu yanci na go ta kuma ta idda wa tazawwajat ibna ammiha amr ibn ma'bad ibn zurara sai ta saurayin ta dama yake ta mata message sai ta aure shi wa kana shaban matashi ne fakira ma babu kuma yana shi a ga san matsala ko falamma kana shita lokacin sanyi to lokacin sanyi ana samun karancin abinci shanu ba su da raƙuma ba su da nono babu abinci da sauransu fa arsalat da ta shiga cikin wahala da yunwa da ita da soyayyar da mijin duka suna cikin wahala ita tana wancan aida yana kaunarta kauna ta Allah da Annabi bari ta nemi taimako a wurin sa sai ta aika mishi cewa don Allah taskihi labana ya taimaka musu da nono ita da mijinta talaka fa qala laha as-sayfa bayyatil laban ce haba ya mata ai tun da kin bar da nono yake ai ake dauke ni mahaukaci mana ina da soyayya amma ba mahaukaci wani da hankali na faƙalat haza wa mazuhu khairu ta ce eh din duk da aka ba a san na fi san shi da talauci shi din fa za a batul ibarata ne masala ta ce na fi san shi a haka a talaucin ƙarya take kuma tana son abinci aiko sai kuma qat'at jahizatu qawla kulli khatibin yudrabu inda fawatil amri shi wannan ana buga shi ne idan lokaci ya kure idan abu ya kure wa aslu anna qauman istama'u yakhtubuna fi sulhin wa qabul diyatin baina hayyaini kana bainahuma damu katilin an yi wani rikici an yi kisa sai aka zauna ana mitin yadda za a yi a sulhunta a ba da diya ba tare da an yi yaki ba fa bainahum fi zalika ana cikin mitin din fa irja'at amatu yuqallaha jahizatu sai ga wata baiwa ana cewa jahiza fa qalat innal qatila qad zafara bihi ba'du awliya'il maqtul fa qatalahu shi ne tadin kuke ai wanda yake kisan da yake so a sununta ka a kashe shi ƴan uwan mamacin sun same shi sun kashe shi sun dauki fansa da kansu sai kuma shikenan a tashi kawai sai aka yi kafarta mace suke da zace ko sai aka ce kada zai fi kaula kullu khatib jahiza ta yanke zancen duk wani mai hudu ba ai istagna al'ana anil khutabi fi sulhi ba wani bukata to dama ana so ne a sulhu kuma su kuma su dauki fansa shikenan zance ya kare eh kamar a ce an yi barin miya akan to sai ci kawai kenan ko an tasma bil mu'aidi khairun min an tarahu jinka yafi ganin ka da ake cewa jinka yafi ganin ka yudrabu liman lahu dhikrun fi nasi kabir wanda ambaton shi ya shahara walakin laysa lahu jismun yamla'u aynan nadir ilayhi amma bai da kwarjini an ganshi ba za a gane shi ba bai da cika ido yana da ilimi ko baki ko sarauta ko jarinta ko kuɗi ko amma kuma babu kwarjini bai da kwarjini kaga shi ne zaki jinka yafi ganin ka ko qala hun nu'man ibn al-munzir fi rajulin sami'a bi dhikrihi yantahi nasabu ila ma'addin wa tasghiruhu mu'ayyid yake ce mishi al-mu'ayyid wani wani mutum ne labarin shi ya bu hikimarsa da jarintarsa da kwarewarsa wajen zance aka kawo shi fadan sarki Nu'man ibn al-Mundir da ya ganshi falamma ra'ahu iz tadaratu ainu da ya ganshi sai rena shi ta ranka dade ga al-mu'aidi yana so bai gaishe ka ce to ya shigo sai ga wani dan mutum haka gashi nan bai da wani cika ido ina mu'aidi aka ce wannan dan mutumin nan ne ce kai ce sai ce an ta sama bil mu'aidi khairu min an tarau jinka yafi ganin ka mu'aidi amma ban ganka ba da yafi mun kwarjini a zuciyata to sai ya zama karin magana duk sanda wani abu ya faɗa haka kamar yadda bashi yake cewa jinka yafi ganin ka an ta sama bil mu'aidi khairu min an tarau ramatni bida'iha wan sallat wannan kamar yadda ake cewa ne kalwa ta ce wa gishiri ta cika ba mu dalla gafara baki kawai wato mutum ya zagi wani da abin da shi aibin shi ne wannan da rika suke ce mana makiya annabi shi ba ma san annabi ko kuma wani kawai bude baki ce kana hali suna ce maka dan bid'a kaza akwai ciwo mana yudrabu fiman yu'ayyiru khasmahu bi aibin huwa fil awwal kai ne kake da matsala sai kuma ka dinga zagin mutane da wannan matsala asluhu anna sa'd ibn zaidin kana kad tazawwaja imra'atan ismaha Ruham bintul Khazraj sunan matar da ya aura kenan wa kanat laha dara'ir ya ghirna alaiha ta kasance to tana da fuska a wurin mijin sai kishiyoyi suna mata irin bakin kishin nan wa yu'ayyirna suna kullun suna yin mata da magana suna zaginta wa ya kulla laha ya afla afla ita ce kamar a ce doluwa eh fashakat ila ummiha faƙalat sai ta gama ta ce ni na kasa mene musu na dolanci sai da ga fara kin aure mijin mutane yarinya karama yan yan yan yan sai ta ce ta ce musu sai uwar ta bata wani concept ta ce idza ayyaratki ihdakunna fabda'iha bidaliki abin da kika san za su gaya ne kika ban sa fada mai kiki gaya musu abin sai miki wawuya kike ce mata wawuya kamar sai miki mai kwacen miji kike wata wo wo wo mai kwacen miji kar ki sake ki jira su fara gaya miki summa inna sabbata wahidatin min dara'iriha yawman ba'da zalika ana nan sai fada ya hada su da wata cikin kishiyoyin zaka zage ta suna cikin fada faqadan da haruwa ya afla ce wawuya ta fara ga mata wawuya kenan kama ausatha ummuha kamar da wata mata faqalat tadarrata hina idin ramatni bida'iha wan sallat ce oh kaje da da take ce baki shiri baki sai ta bata da mamaki ka bar ta malin zakin ta ba ta bata da mamaki ko eh laraba suna yawan fadin wannan ramatni bida'iha wan sallat asali kamar alramatni ta jefe ni bida'iha da ciwon ta wan sallat ta sulale ta tafi abinta رجع بخفي حنين رجع بخفي حنين wannan kuma yace yudrabu inda liya'asi min alhajati kama a ce ya dawo hannu rabbana wa ruju'i bil khaybati mutun ya dawo a tabe wa aslu anna arabiyan sawma iskafan min ahli al-hira yuqal lahu hunayn akwai wani wani iskaf shine budugu go ya zo da hufin shi kasuwa suka zo suka ciniki da wani mutumin kauye sai mutumin kauyen ya mushi tayin wulakanci abin kufaini fakhtalafa har suka yi gaggawa junansu magana hatta agdabahu haka fusata wannan badukon sai ya ce to shikenan zai gane zai nawa mutumin kawai na cewa ya fi shi rashin mutunci fa arada ghayd al arabi yana so ya ci mutuncin ba kawai falamma kana al arabi akhadha hunayn ada kufaihi wa tarahu fi tariq za a koma gida an ci kasuwa sai hunayn sai je sai buya akan hanya sai sai yadda watin abin nan takalmin guda daya akan hanya ya kuma ya boye da ba kauyen nan yazo sai ya gansha sai ya ga sun ma'alƙal akara fi mobin akar ya ji can gaba yadda ɗaya falon mamarar arabi bi ahadihi ma ƙala ma a shiga hadal khaf هذا الخفة بخف حنين شكاء والنوكو يأي كما دا وند نتايا يو ولو كان معه الآخر لأخصهم يجا مو أبتريني ولا ديني با أمبانا دا مدارة دين كاكدا ناكا تاكي نانكا منزا سيبش أبايا يشكو التفيا فلما يشكو التفيا فلما انتهى إلى الآخر ما يتفيا ربي كيلومتر تسالي كوسي كده إنا لله ندم على تركه الأول yace kaga kuma yana bar ɗayan wa kad kamana lahu hunayn shi kuma yana nan yana ya kuya falan ma madal arabi fi talabil awwali amada hunayn ila yahti wa ma aliya fa zahabi da sai bar rakon shi wajen ya ruga da gudu baya ya dauko ɗayan hubbin da ya gani a baya kafin ya ankara baduku ya sace mishi raƙumin shi da abincin shi da komai wale sama hu illal khuffani ya bar shi da takalmi fadi guda biyu da kuma garin zai ba da labari cewa garin tsantar takalmi ya rasa raƙon shi turkiye shi ne ce ana tambaye shi ma za ji ka dinin safarika fa kala ji tukun bi hofai hunai ne shi kenan duk mutum ya je garin san banza ya yi asara sai a dinga cewa raja bi hofai hunai ne ya dawo da takalmin hunai ina jin wannan karin magana kamar akwai shi a hausa folklore ko? jifan gafayen baidu ko na makamanta haka eh ba shi bane? akwai batsa ciki? ya ce ya je barbara ya dawo da ciki? ok ah kisan kisan kama akwai irinta a folklore ɗin hausa kasa ana sauran nan kisoshin mutashabiha wani lokaci wani lokaci akan aro daga wani kalta din wani lokaci kuma kai coincidence ne abu kuma universal abin nan haka folklore da ake samu a cross languages kuma ko da an aro daga larabci babu mamaki domin contact din hausawa da larabawa da daɗe ne kuma akwai ire-iren su da yawa an kuma littafan abakar imam irin ruwan bagaja da me ɗaya masu shi magana jari ce da da wanne ne ma ɗaya dare dubu da ɗaya nashi ne shi ma to za ka ga wannan labarai akwai su da kaga dare dubu da ɗaya alfu laila ne a cikin ruwan bagaja da kuma magana jari akwai labarai da yawa na cikin mukamatul hariri akwai a cikin wasu cikin shu'ara sita ko cikin zaka gan su da yawa a cikin labaran adabin larabawa amma abakar imam ya kware wajen fassara ba ba fassara irin wanda da aka sani literally ba a fassara yi kaltaral sai ya fassara har sunayen garuruwan da mutanen da sutura da abinci komai sai ya fassara me kwan ya ce abin nan bagadara sai ya ce a kwanta gora me kwan ya ce wani mutum kamar yanzu hunain sai ya ce barau misali to wannan sai sa ba in ba wanda yake da labarin asalin abin ba zai iya gano daga yana ciro su ba ya yi hikima sosai wajen wannan akwai wani masani a a masar a center for abin nan hausa studies a jami'ar ba jami'ar kahira wanda yake da bincike musamman akan waɗannan ayyuka na bakar imam da kokarin mai da su zuwa ga asalinsu ya rasu kwanaki su bihi hafaji na jin na bana mata sunan shi ya yi littattafai da yawa da makalat shi masani ne akan ayyuka bakar imam kokarin gano asalinsu da kuma me yasa yi wannan da hikima da ke ciki ana ganin bari mu surara na insha Allah masani ne dai a Hausa ina jin yana dan jawo san dai sama sama haka yana rubuce rubuce a Hausa da sauransu masani ne aka Hausa yanzu yanzu a duniya masani na daya da ake gani wanda yafi kowa kwarewa kan Hausa studies a wata mata ce yar Poland mace ce mutumiyar Poland amma tana jin Hausa radas dan ta rayu a nan Kano tana zuwa Kano ba ɗaya ba biyu ba ai su tura ba ruwansu ai su duka ilimi ne a gunsu da kake cewa? to ai lokacin ya ƙure ko? lokacin ya ƙure za mu tsaya nan insha Allah mun dawo sai mu sai mu nasi a tana mana kar mu wuce kare ba mai balagan ba amma dai wannan lokaci ya ƙure ga sha mu wuce ma'awa da ya sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh